أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مدقن ونرانا تا لارباكو sha biyar ga watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1439 wanda ya daidai da talatin ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta 2018 azumi yau dai ya kai rabi ko kenan dai ko talatin zai yi yau an yi rabi to sha biyar kuma su ne rabi in kuma an yi ashirin da tara sauran mu sha hudu kinan mun ma wuce rabi yara suke cewa goma na marmari goma na wuya goma na murnar sallah ko ba haka ba alhali ko goma wani lokacin na farkon ma sun fi wuya goma na tsakiyar nan da ake cewa na wuya wani lokacin sun fi sauki goma na murnar sallah ga waɗanda suke an yi musu kayan sallah kuma ko biya tafi daidai ko ba haka ba da haka dai cewa kaza kaza kaza wannan duk dai istihari dama da an ce azumi an yi dai in akwai rayuwa sai kaji an ce gobe sauran ɗaya wanda ya yi ya yi wanda bai yi ba kuma gare shi ta ƙari lokacin zai zo ya wuce ina fata an fahimta ran sallah za a zo da mai azumi da wanda bai azumi duka a zo a ci abinci wuri guda amma kuma suna da bambanci wajen Allah an gane ko Allah ya taimake mu a jiya mun tsaya aya ta 64 a cikin wato suratul ma'ida shafi na 118 a yau za mu tashi yanzu akan wannan aya ta 63 zuwa ta 64 muna fata Allah subhanahu wataala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da zamu yi Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah ya ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء tauyayya ce ko mai tankwarewa ce an yi riwaya daga ibnu abbas radiyallahu anhu ya ce maglulatun kina sun ce bakhilatun amsaka ma indahu bukhlan Allah ya rike abin da yake wajensa bukhlan dan saboda rowa wal iyadu billah ko ba haka ba amma laysa ya'luna yadullahi mawsuqa ko muwassaqa ba suna nuhin an daure ta ba an gane ko walakinnahum yaquluna innahu bakhil suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai rowa ne kaga wannan magana ta yi muni kuma wanda zai iya faɗa ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan magana ka san wannan magana ba kana ba ce an fahimci wannan da kyau ko to amma kuma in muka duba cikin suratu ali imran sun sifanta Allah da sifa cewa talaka ne laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya ko ba haka da bane to anan sai an samu abun nan guda biyu bai yiwa in an ce mutun ya siffantu da talauci to kuma bai yiwuwa a ce ma yana da rowa domin bai da ma balle ya bayar kaga kenan sai ya zama waɗannan maganganun guda biyu sun yi tanakubi in wanda yace inna allaha faqirun shi na yace yadullahi maghlula ai itikadin guda ne kaga magana ta zama to shirme domin akwai tanakubi cikin waɗannan maganganu bai dace ba wanda bai da ba kuma a ce bai bayarwa a'a wanda yake da shi ya kamata a ce bai bayarwa ko kuma tana yiwa mutum guda ya faɗi wannan magana amma in itikadin shi ya canza wani lokaci yace inna allaha faqirun ko ba haka ba in an ce ya kawo abin nan sadaka man gallabi yuqli yuqridu Allah qardan hasana sai inna Allah faqirun sannan kuma in ya kalli yana cikin talauci bai samu kuɗi ba cikin wani hali sai ya ce yadu Allah maglula ko ya zama to tanaqudi ne irin na kafiri duk lokacin da ya tashi afka magana zai faɗe ta almuhimmu dai yahudawa sun faɗi maganganu mummuna zuwa ga Allah subhanahu wataala mun yi ishara suna iya zamantowa maudu'i na tafsiri ko na wata muhadara ga wani wanda yake so sai ya ɗauki al-aqwal ash-shani'a allati nasabaha al-yahud ila Allah subhanahu wataala kamar maganganu munanan maganganu da Yahuda suka faɗi zuwa ga Allah sai kai mawdu'i akan wannan zaka iya yin karatu a cikin at-tafsir al-mawdu'i wa qalat al-yahud yahuda wa sunce yadullahi maghlula hannun Allah wato a tankurci kinayatun anil bukhl ma'ana wato al-yadu cikin larabci mace ce amma a cikin Hausa namiji sai mu ce hannuna yayi kaza ba a ce hannuna ta yi kaza amma yadullahi maghlula maghlulatun ba a ce maghlulun ba kaga in ka zo wajen fassara dole sai kai hasara shi yasa in kana koyon tarjama ta kowane yare sai kai hankali tana yiwa a cikin wancan yaren abin namiji ne amma a cikin wani yare mace ne ina fatan kun fahimce ni al'azab azaba a cikin yaren larabci namiji ne amma a cikin yaren hausa mace ne wato azabar da za a yi mishi to kaga azabar da za a yi mai kaga mutu ce to amma falan ma ra'auhu zulfatan ay al'azabu to shi al'azab muzakkar ne sai ka kalli wannan lokacin da zakai tafsiri kakka je ka afka cikin matsala wa qalat al yahudu yadullahi maghlula yahudawa sun ce hannun Allah san kure ki wannan aya tana daga cikin ayoyin sifat waɗanda suke nuna sifofi na Allah subhanahu wataala wanda an yi sabani tsakanin ahli sunna da waɗanda ba ahli sunna ba a cikin sifofin Allah su ahli sunna ba su tashbihin Allah da wani abu daga cikin halittunsa ba su tamsilin Allah su kamanta shi da wani abu sannan ba su ta'atilin sifofin Allah su ce a'a sifofin Allah yadda Allah faɗa ba haka nan bane ba su wannan sai dai su ce in Allah ya tabbatar ma kansa abu to za mu tabbatar masa da shi amma shi ya san hakikanin wannan abin wannan shine mazhabin ahli sunna to anan shi yasa da anka ce yadullahi maghlula shikenan waƙafi ne a wajen ahli sunna wato ma'ana yadullahi hannun Allah kaga Allah ya tabbatar da cewa yana da hannun tunda ya ce gullat aidihim inda da ba mai da hannun da ba zai faɗi wannan ba amma za a tambaye ka ya hannun Allah yake suka ce ban sani ba domin shi Allah shi ya san kansa wala yuhiquna bi shay'in min ilmihi illa bima sha kuma bai faɗa min ba yadda hannunsa yake ya da yi sani ba zan sani ba sai in tsaya bakin nan وقالت اليهود يد الله مغلولة يهودا وسنتي هنون الله دوريكي كوبا هكبا معنا أكوي روا غلت أيديهم sai an ka ce gullat aidihim jiya mun faɗa cewa ko an yi musu addu'a ma'ana Allah ya tankwarar da hannayen su zaman to masu ruwa ko kuma gullat aidihim labari ne an ka bayar an ka bayar ai ghallallahu aidihum Allah ya tankwara hannayen su ma'ana saboda munanan ɗabi'o'in su Allah ya musu muqabala sun faɗa ma Allah mummunan magana sai ka koma zuwa gare su ko ba haka nan bane mutum ne bai da aibi sai ka faɗi ai ka so ka danganta aibi zuwa gare shi dole ya mayar maka da abinka ko ba haka nan bane ka cewa ne mazina mazinaci ne kuma shi ba mazinaci bane ai ka buɗe kofar maza a tona ma a su sun ce Allah faqirun ne ko sun ce yadullahi mamduda alhali ko Allah ba haka yake ba to dan haka su yanzu bari ai bayanin su asirin su na rufe suka tashi su tona suka tona bakan su asiri an gane ko Allah subhanahu wataala ce hullat aydihim dama suna da rowa don Allah subhanahu wataala ce am lahum nasibun minal mulk fa idan la yu'tuna an-nasa nasiba ba su ba kowa komi karancin abu an gane ni in kaga sun baka akwai burin da suke son su cimma da su walu'inu bima qalu an tsine musu ga abin da sun ka faɗa ai wala anahumullahu bima qalu Allah ya tsine musu bai kawo ba ghallallahu aydiyahum ba bai ce la'anahumullahu ba domin busu tantanci ba Allah ya kawo sunansa a wajen waɗannan lalatattun mutane mun fahimci wannan da kyau ko sai Allah subhanahu wata'ala ce a'a bal a'aha yadahu mabsutatani hannayen Allah subhanahu wataala mabsutatani ma'ana masu yalwa ne ma'ana hannaye ne masu yawan kyauta bal wannan tana nuhin al-idra idrab kin nan malaman luka suka ce kala biyu ne akwai al-idrab al-intiqali akwai al-idrab al-ifqali shine wa ana a buga wannan magana don a bata wannan magana da Allah ce bal kina Allah ya rufe wannan magana kuma ya bata ta ma'ana bai yadda da abin da suka faɗa ba sai ce to yadahu mabsuta sai kaga ya tabbatar maka shi da hannaye can yadullahi suka ce to da yake wajen bayarwa ne sai ya kawo biyu yace yadahu mabsuta sai hannayen Allah guda biyu in muka duba waɗansu daga ciki Allah ya kawo yana da hannu ya kawo yana da hannaye biyu wani lokacin ya kawo a jam'i to nan ake samun matsala da waɗanda ba su yarda da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ba sai su a to ainin ya dahu ai ni'ima samu ni'imomin Allah wanda kuskure ne meye dalili saboda in muka duba wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yake yana da hannaye guda biyu nan ka ce bal ya dahu mabsuta tsani sai ka ce ni'imomin Allah mabsuta tare alhali ko Allah ba ni'ima biyu gare shi ba kaga wannan fassara saka ta saba mazahirin alqur'ani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga kai gudun wani abu ka fada cikin wani abu an gane wannan ko to amma inda Allah subhanahu wa ta'ala ce awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina kaga al aydi nan jam'u ne sai mu ce to abinda ake nufi da su hannaye guda biyu domin nassoshi na alqur'ani da na hadisi sun tabbatar da hannaye guda biyu amma nan can jam'i nan zafi ake nufi domin an kawo jam'i babu abin da ya tabbatar da shi kuma ya saba mufassara ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce to hannaye biyu ne kawai an gane ko domin aidina nan zatin muna kamar inda Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra to Allah nawa akwai Allah guda ne to nan biyu din sun tabbata a cikin hadisai da sauran ayoyi to kenan da yace aidina nan shi na nufin zati mu ba shi na nufin nan saboda yana da hannaye daban-daban ba mun fahimci wannan da kyau dan kan wani ya zo ce maka kaza kaza wani mai tawili sai zai ce maka a to ai an fada a cikin suratul zariyat والسماء بنيناها بأيد وإنا لمسعون wannan rashin sanin fassara alqur'ani ne da lugha shi nan bi aidin ba jam'i ne na hannaye ba daga fi'ili ne na ada ya idu ko ba haka nan bane to shine bi ma'ana qayyadahu nan ya daure shi bi ma'ana wato alquwa domin mai daurewa yana tare da karfi ko ba haka ba ba kai daure abinda baka da karfi akan shi shi yasa kuma sai ka bambanta da ada ya udu dan ya ce wala ya uduhu hifdhuhuma nan wala yusqilhu li bazai ma Allah subhanahu wata'ala nauyi ba idan muka duba kuma da yace bal yadahu mabsutatani musan dan adam yana da hannu biyu nawa kenan dama da hagu to hannayen Allah subhanahu wata'ala ba haka suke ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullah ibn Amr ya ruwaito shi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Suyuti ya kawo wannan a cikin Al-Jami' as-Saghir yake cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inji shi abdullahi ibn amr manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa innal muqsitina inda Allah yawm alqiyama lalle masu adalci a ranar tashin alqiyama ala manabir min nur suna akan minbari minbari na haske minbarai kenan an yaminin rahman daga damar ubangiji sai Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wakilta yadaihi yaminu dukkan hannayen Allah guda biyu dama ne kai kai kake da hagu saboda kai kake zuwa dush ka wanke kashi ina fata an fahimce ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alladina ya'diluna fi hukmihim wadanda suke yin adalci a cikin hukuncin su wa ahlihim da iyalansu wa ma wullu da abinda aka ba su wato shugabanci akan shi shugabanci na unguwa shugabanci na gida shugabanci na musabaka shugabanci na wato abin ga jarabawa ta dalibai da abin da ya kamata haka so dan haka dai wannan ya nuna Allah subhanahu wataala yana da hannaye gida biyu don ya ce kilta yadaihi yaminun idan muka duba har yanzu akwai hadisi kuma wanda Abu Hurairah ruwaito shi wanda Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam Ahmad sun kawo shi Abu Hurairah qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna yaminallahi mal'a lalle hannun Allah ta dama cike take an gane ko to kaga wannan ya nuna Allah shi da mi shi da hannu la yaghiduha nafaqa ma'ana kyauta ba za ta sa wa hannun Allah ya fake ba ko abin da ke hannun Allah ya kare sahaul laila wan nahar saha mai yawan zuba an gane shi ne saha ya zubar da abu ko ba haka ba to amma na al-laila wan nahara dare da rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal ard shin kun ga abinda Allah ya ciyar ya bayar tun lokacin da ya halitta sammai da kasai fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi duk abinda ke cikin hannun Allah bai ragu ba qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa arshuhu ala al-ma arshin Allah yana saman ruwa wa fi yadihi al-ukhra al-faydu ga hannun Allah subhanahu wa ta'ala al-faydu ma'ana asalin alfaidu shine abin da yake alwasi mai zuba abin da yake mai maya shi yasa ake kiran ruwan ruwan da suke mamaye gari alfaidanat ko ba haka ba ma'ana kyauta ga hannun Allah subhanahu wata'ala take yarfa'u wa yakhfidu yarfa'u yana daukakawa wa yakhfidu yana yi kasa to na an yi hasu ba a ce yarfa'u kaza ba ko yakhfidu kaza dan haka duk abin da kaga an daukakawa ya daukakar da shi حق المفعول يدل على العموم في الغالب in an ka ce yarfa'u duk abin da ake ɗaukaka wa Allah ne ya ɗaukaka shi ko ba haka nan bane wa yakhfidu duk abin da ake ƙasa da shi Allah ne ya ƙasa da shi an gane ko kamar yadda Allah sifanta kiyama wato khafidatur rafi'a ko ba haka nan bane tana ɗaukaka da wadansu mutane tana kasanta da wadansu mutane masu daraja a duniya tana yiwa ta ɗaukaka su a kiyama tana yiwa ta kaskantar da su kaskantattu a nan duniya tana yiwa ta ɗaukakar da su a can wato lahira tana wata kaskantar da su in sun kafirci dan haka dai hafizatun za ta kaskantar da waɗanda su yi imani da Allah ba ko da suna da daraja a duniya ko ba su da daraja a duniya rafi'a za ta tsaukar da masu imani ko da suna da ɗaukaka a duniya ko da ba su ɗaukaka a duniya mun fahimci wannan to wannan ne duk aiki ne na ubangiji yake ɗaukakar da wanda ya ga dama dan haka in kace baka yarda ba to mun san ko da wa kake wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin kusi yace yaqulu Allah ta'ala Allah yana cewa anfiq unfiq alayka ka ciyar ya kai mai ciyarwa dan adam unfiq alayka ni ko Allah subhanahu wa ta'ala zan baka wannan riwaya ce ta Imam al-Bukhari sannan kuma akwai wata riwaya lam yanqus ma fi yaminihi abin da ke cikin hannun ubangiji bai ragu ba wa fi riwayatin lam yaghid ma fi yadihi abin da ke cikin hannun Allah bai fake ba shine yaghidu shine ma'ana ya fake ko ya kare wa fi riwayatin a wata riwaya wa bi yadihi al-ukhra al-mizan ga hannun Allah al-mizan yake ma'auni ba irin wannan ma'auni namu ba yakhfidu wa yarfi'u Allah yana daukakar da wanda yaso yana yakhfidu yana yi kasa da wanda yaso wa yarfa'u yana daukakar da wanda yaso a cikin wata ma riwaya ta Imam Muslim wa bi yadihi al-ukhra al-qabd ga hannun Allah tauyewa take ko kamu in mun ce nan alqabtu wato shine Allah yana tauye arziki wanda su yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah subhanahu wa ta'ala yana tauyewa to in muka duba kun ga waɗannan hadisan ƴan uwa suna nuna mana cewa tabbas tabbas lalle hadisai sun tabbatar da cewa akwai waɗannan hanyoyi to amma waɗanda za su yi tawili sai su dawo su ce a ai cikin larabci in an ce alyadu yana iya daukar ni'ima in an ce alyadu yana iya daukar alquwa ko ba haka nan bane sai mu ce eh to amma kuma nan menene zai nuna mu cewa abin da kun faɗa ne tunda in kun kafa hujja da hadisi na Nawaf bin Sam'an wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin ya juju da majuju sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da ana haka iz auha Allah ila Isa hadisin mai tsawo ne ba za mu iya kawo shi ba Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace mutawatir ne sai yayin littafi ya kawo dukkan littafan da da ziyadat da inda ziyara ta zo kaza da kaza da kaza mai so ya bi ba wanda littafin da risalar da Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi to iz auha Allah ila Musa ila Isa Allah ya wahayi zuwa ga Isa inni qad akhrajtu ibadati na fitar da wadansu bayina la yadani li ahadin bi qitalihim kaga wani bai da ikon yaƙe su to nan kaga alyadu bi ma'ana alquwa sannan kuma suna kafa hujja da asar na larabci wanda ɗaya daga cikin waɗanda aka turo zuwa ga sayyidina abubakar radiyallahu an ko ba haka ba rasulu quraish quraishawa suka ture shi yace ma abubakar walaula yaduka indi in ba dan da ni'imar da kai ba ma'ana kyauta ko alkhairin da kai to kaga na alyad tana nufin al-ni'ma tana nufin alquwa to ya zamu yi su sai su ce to ku mun yadda tana ɗaukar hannu tana ɗaukar alƙuwa tana ɗaukar anni'ima na farko in zaka ba da amsa anan sai ka ce to anan kullum alqur'ani muna tsaya akan zahiri sai in mun samu abin da ya saba ma zahiri da dalili ingantacce to nan da yace bal yadahu mabsutatan kai kace ba yadahu ashe musu ba kace ni'ima tani sai mu ce a'a to ni'ima biyu ga Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in ka ce ya dahu na ana nufin alƙuwa ta yi sai mu ce a ƙuwa bi ga Allah a'a inna Allah ala kulli shay'in qadir kaga dole ne fassara wannan ita ce za ta fi na biyu ka saba ma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uku ka saba ma wato ijma'i na salafin umma domin dukkan malamai na sunna babu wato tun daga sahabbai tun zamanin sahabbai babu wanda ya fassara al-yadu bi ma'ana an-ni'matu al-quwwa sai dai sun zama da mutaakhirina babu nassi guda wanda zaka kawo wanda suka fassara alhali larabawa ne suna da imanin suna da ilmin radiyallahu anhum wa radu anhum kuma ba fassara ba irin ba su fassara ba irin yadda ka fassara in ka zo kuma raddi kan su saka ce musu to Allah ya ce wato ya halicci annabi Adamu da hannayen shi guda biyu ya iblisu ma mala'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya to nan in kace ba ya dayya ba kace bi ni'matihi bi ni'matayhi ko bi quwwatayhi na an samu matsala ko akan matsala ba kaga nan annabi adamu bai da bambanci da sauran da sauran hadisi domin in kace bi quwwatihi dukkan komai da komai Allah bi quwwatihi khalaqahu da shaytan da wanda ba shaytan ba ai Allah ya halitta su da karfin su tunda Allah ne ke da ikon da zai halitta su ya halitta su ko ba haka nan bane kaga wannan fassara bata yi ba bal yadahu mabsutatani hannayen Allah budaddi ne ma'ana masu yawan kyauta ne hadisi na Abu Dharr wanda Imam Muslim ya fitar da shi hadisul qudusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da dai na farkonku tun daga annabi adam kenan wa akhirakum har zuwa na ƙarshenku wa insakum da mutanenku wa jinnakum da aljannunku qamu fi sa'idin wahid sun tsayu sun koma a wuri daya fa sa'aluni sai suka tambaye ni fa a'taitu kulli insanin mas'alatahu sai na ba kowane dan adam bukatarsa nan insan har da jinnu sun shigo tunda an ce insakum wa jinnakum kaka ce to me yasa ba a kawo aljinnu ba a'a ana nufin wal jinnu ma na qasa zalika mimma indi wannan ba zai riga abin da ke wajena ba illa kama tanqu kama tanqusul mikhyatu ko kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al bahr sai kama abinda allura in an sata cikin teku abinda take ragewa to shine zai rage daga abinda a wajen Allah subhanahu wataala wannan ba ana nufin yana raguwa ba bai raguwa da komai misali ne an ka baka dan akwatin to maka da hankalinka ko ba haka ba abinda Allah wajen Allah subhanahu wa ta'ala baya raguwa to nan ya dahu an ce hannaye biyu don a nuna ma yawan kyauta da hannu biyu ya da hannu ɗaya shi yasa da suka ce yadullahi maghlula bai ce ba wato wato bal yaduhu mabsuta sai ce bal yadahu dan saboda wajen kyauta da hannu biyu ai yafi ko farazzaka yake yabon ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kilta yadaihi غياث عما نفعهما يستوكفان ولا يعروهما عدم كلتا يديه غياث yace hannayen shi guda biyu wato ghiyasun taimako suke ko kamar ruwan sama suke suna zuba wato kilta yadaihi ghiyasun amma naf'uhuma amfanin su ya game kowa da kowa ko ba haka ba yastaukifan yace zuba suke yi zuba suke yi wala ya'ruhuma adamu rashi bai taba gituma waɗannan hannaye ba Allah shi ba mu irin waɗannan dabi'o'i na gari dan haka bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha a wajen ahli sunna bal yadahu mabsutatani sai a tsaya nan yunfiqu kayfa yasha sai a ci gaba don saboda ba mu cewa yadahu ni'imar shi ake nufi sai a ce yunfiqu kayfa yasha don saboda a nuna cewa Allah subhanahu wata'ala baya da hannuwa wannan ba akida ce ta ahli sunna ba an gane ko bal yadahu mabsutatani yunfiqu Allah subhanahu wata'ala yana ciyarwa da fi'ili mudari'i yau da gobe gibi daga ta shine yunfiqu fi'ilul mudari yufidu at-tajaddud wat-takrar yana nufin abin yana ci gaba yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-darru fa ilayhi taj'arun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allah laghafurur rahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffa yunfiqu Allah yana ciyarwa dare da rana kaifa yasha'u irin yadda ya so Allah subhanahu wata'ala to nan sai kai hattara in an ce Allah subhanahu wata'ala yana ciyarwa yana bayarwa shi yake ba kowa to ya aka zamu ganin waɗansu mutane suna da talauci tun da cikin mutanen duniya akwai wani arziki ya masa yawa inda arziki na madan adam yawa ko ba haka ba wani kuma bai da wani bai da komai to menene yasa Allah subhanahu wataala ya hakan ga a'a nan da Allah ya talautar da wasu Allah ya ba wasu arziki ba dan Allah subhanahu wataala bai iya wadatar da kowa ba don Allah subhanahu wataala inna Allah ala kulli shay'in qadir sannan wannan hadisin kuma na sahih muslim ya nuna cewa Allah zai iya ba kowa abin da ya ga dama kowa kowa ya zabi abin da iyaran sai ke so Allah zai iya bashi to ban yasa ba ai haka ba Allah yana da hikima to wannan hikima ta Allah ita ta hana ba kowa arziki menene hikimar Allah subhanahu wataala ya faɗa walau basata Allahu ar-rizqa li ibadihi la baghaw fil ard da Allah ya ba mutane arziki da duniya ba za su samu ba da wani zai kashe wani sannan kuma hikima ta biyu Allah subhanahu wataala ya faɗa wato ya halicce mu dan mu amfani da juna kowa zai amfani da wani in ba dan da Allah subhanahu wataala ya bar wadansu masu kuɗi ba wadansu masu talakawa wa zai mu wani biyayya ba zai ba zai yiwa ko ba haka bane wani kai da kanka ka san dalilin da yasa yake ma biyayya wallahi ko kana bashi in ba ka bashi to yana ko yana lalace ko ba haka ba yadda turawa suka son yanzu mata su zo su ciyar da maza kenan daga nan ka zan odogulo sakari tunda in mutum na dauke da nauyin kawa da gida ita ce nan ina fata kuna fahimta ka to dan haka idan kowa na da kuɗi wa zai ma wani aiki ba wanda zai ma wani aiki sai Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya dan waɗansu su riki waɗansu iya oho da shekara 50 yaro da shekara 25 kuma yaro yana da kuɗi wa zai zama mai gidan wani sai kaga dole oho zai rage ran karshen yaro liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya ko ba haka nan bane in ba da da yawan talakawa ladabin daga su ba na Allah da annabi talauci nan sarsu shi yasa an sai musu na almiskin as-sukun din nan da ke tare da shi saboda talauci in yayi arziki da duniya ba za su zama da lahiya wani yana nan da Allah ya bashi kuɗi ya sai maka mai ayyaki cikin duniya ko ba haka nan bane wani kuma yana yana cewa ha bar su dai ai yanzu sai nayi kuɗi za su gane cewa ba karamin shege nake ba ko ba haka nan bane talakawa suna da munanan niyoyi a cikin zukatansu Allah ya sani shi yasa Allah subhanahu wataala ce a'a bai ba kowa kuɗi ba me yasa Allah bai ba kowa kuɗi ba hikimomin suna da yawa saboda a nemi aljanna babanka talaka kai kana da kuɗi ko ba haka ba to sai Allah ya bar babanka talaka ya barka mai kuɗi za ka yi mai biyayya kuma ka taimaka mishi ko ko za ka yi girman kai ka mayar da shi yaronka ko ka bar shi ya je ya bara kuma kuɗin da aka samu ya zo ya sai ma jikokin shi ƴaƴanka abinci ban san abin da kake nufi ba shi yasa Allah subhanahu wataala bai ba kowa arziki ba ina fata ku fahimce ni sannan kuma Allah bai son arziki ya daskare a wuri daya shi yasa yake talautar da wani ya ba wani ba sun dukiya ta zama ga masu wadata dan in masu kuɗi kullu suka zama suke da dukiya to za a kai inda za su ce babu Allah shi yasa Allah ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum masu kuɗi domin da mulki da ilmi wato da mulki da ilmi da kuɗi makami ne wanda ke sa dan adam ya manta da Allah fir'auna abin da ya manta da Allah saboda mini saboda mulki ko ba ka ba qaruna abin da ya manta da Allah saboda mini saboda mulki malaman yahudawa abin da ya suke mantawa da Allah da waɗannan turawan na wannan zamanin namu da suke kere da na'urori me yasa suke mantawa da Allah saboda ilimin da an ka ba su na bincike shi yasa dole dan adam waɗannan ni'imomin suna sa ya manta da Allah subhanahu wataala shi yasa dukkan da an ce Allah ya ba mutum arziki ko bai bashi ba a'a ana son a jarraba al'umma ne domin akwai abubuwan da ake bukata in an baka dukiya ba don ana son ka bane in an hana ka ba don ana son ka bane fa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan amma in kaga an ba mutum dukiya amma kuma ba musulmi bane ka san wadansu na ta to me yasa aka ba wadansu dukiya kuma alhali ba musulmi bane kuna cewa imani na a samu dukiya sai mu ce a istidraji ne Allah subhanahu wataala yake musu qarun an bashi dukiya ko ba bashi ba karshe ta san sanadiyyar mi halaka shi ko ba haka bane lokacin da qaruna ya fito wadanda ke tarsun kace qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laysa lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin azim ko ba ba wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabullahi khayrun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا kaga da suke cewa wai in barin da Allah ya musu ni'ima bai bar su matsiyata da ya ba su dukiya in ta kamar halakar da su na fatan an fahimta to dan haka dai yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir Allah yana yin haka dan ya jarrabe mu ba wai dan saboda wani an bashi kuɗi bane a'a dan yana nuna yafi ko ko a'a dan saboda in mutum na sabon Allah yana samun dukiya kamar wanda yana nuna cewa haka ne al'amura ba su tafi a'a akwai inda ake son a saba shi istidraji Allah shi mun tsari Allah ce to bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha Allah subhanahu wa ta'ala yana ciyarwa irin yadda ya ga dama kuma yadda ya dace da hikimarsa ba mashi'a ta Allah ba ta wauta ba ce ka san mai kuɗi yana iya sa kuɗin shi cikin aikin banza in ka tambaye shi me sai ce kuɗi na ne to Allah da yake yunfi ko kaifa sha a'a ba da birka Allah yake yi ba a'a ita mashi'a ta Allah tana tare da hikima ba irin mashi'a ba irin tasa wanda take dolanya Allah subhanahu wata'ala ce to wala yazidanna wallahi allamul muwatta'a lil qasam lalle tabbas zai ƙara ma kasiran minhum da yawa daga cikin su ma unzila ilayka min rabbika abinda aka sabkar zuwa gare ka daga ubangijinka tughyanan zai sa su ƙara ƙetare iyaka wa kufran da kafirce ma Allah subhanahu wata'ala ko ba haka nan bane an gane ko ma'ana sabkar da alqur'ani babu wata ni'ima ga wannan al'ummar da take sabkar da alqur'ani ko ba haka ba laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim an turo musu manzo an sabkar masa da lissafi ko ba haka ba to wannan manzon ni'ima ce babba ga al'umma ga duniya gaba daya to amma sai dai da yake zukatan su ba su da kyau ba za su karbi wannan abin ba marmakon alqur'ani ya sa su yi imani da Allah marmakon alqur'ani ya sa su bar girman kai marmakon alqur'ani ya sa su yi ma Allah biyayya a'a yazidanna kaseeran منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا alhali ku sun ɗauki alƙawari ga Allah cewa in dai manzo ya zo za su bi shi su yaƙi kafirai su na nasara a kansu ko ba haka bane walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'ala alkafirin kaga dai in kaga ayoyin Allah suna ƙara mutun girman kai to alamun wannan mutun bai da rabo ne ga rahama Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi mu tsari sai Allah subhanahu wataala ce wa alqaina bainahum aladawa kai hattara wa can fa aghraina bainahum aladawa wa janna saru fa aghraina ni wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukiru bih fa aghraina bainahum aladawata anan kuma wajen yahudawa wa alqaina bainahum aladawata mai har da alqur'ani a cikin suratul maida aghraina shine farko alqaina shine na biyu aghraina da alqaina mun jefa ko mun sanya bainahum atkankaninsu can nasaru kenan nan kuma alyahudu al'adawata sai mu ce adawa ko da wasu adawa ake cewa ko wal bagda'a da kyamar juna ila yawmil qiyamah har zuwa ranar tashin alkiyama amma a zahiri tana yiwa kaga kamar haɗe suke yanzu kamar ƙasar Isra'ila kamar kiristoci a zahiri sai mu ga haɗe suke ko ba ka bane amma da za mu shiga cikin addinan su mu ga kasuwancin su mu ga kaza mu ga kaza sai mu ga ba haɗe su ba tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kaga tahsabuhum kai kana sa wa tsammani yadda kake ganin su jami'an ana tare ko ba haka bane kamar yan siyasa amma wa qulubuhum shatta kowa na jiran samun sa'a ya ci wani danye Allah ce wal bagda'a ila yawm al-qiyamah har zuwa ranar tashin al-qiyama ba za ta koyi ba su samu haɗin kai don bi don ba akan gaskiya bane inda akan gaskiya ake to tabbas za a samu soyayya ta Allah da Annabi da kaga an samu sabani to ba soyayya ta Allah da Annabi bace soyayya ta gaskiya za a yi ma juna nasiha sannan za a yi ma juna uzuri sannan za a so juna don Allah kuma za ta wuce har zuwa ranar tashin alkiyama har cikin aljanna akwai son juna tsakanin masu imani ina fata an fahimta amma adawa ta wani harkoki na duniya to an san musabbabinta Allah subhanahu wa ta'ala ce kullama auqadu naran lil harb duk lokacin da suka hura wuta shine auqadu daga auqada yuqidu iqadan li masaluhum kamathali alladhi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu amma ba kowace irin wuta ba lil harb ta yaqi asfa'aha Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai yafa mata ruwa malaman lokaci suke cewa akwai wani larabci cikin al-akhta al-lughawiyya ash-sha'i'a sai kaji mutum ya ce kullama jaa muhammad kullama kallamtuhu kullama jaa isa kullama kallamtuhu kullama jaa ni muhammad kullama a'taytuhu wannan kuskure ne ita kullama jawabinta ya kamata ya zamanto fi'ili ne madhi ba a maimaita ta duk cikin alkur'ani inda Allah ya zo in ya ce kullama auqadu naran lil harbi tace ne tace asfa'aha Allah kaga bai ce kullama asfa'aha Allah ba yace kullama khabat zidnahum sa'ira bai ce kullama khabat ba kullama zidnahum sa'ira dan haka masu luga sai ku yi hattara da su don kusan dan jami'a in ya karanci luga da kyau dama yana sauraron babban malami da ya ji inda ya kuskure cikin luga sai ya ce bai iya na hau to kai kuma ka iya fassara ba je ka koyi karatu mana kullama auqadu naran lil harbi asfa'aha Allah Allah yake ruyafa mata ruwa sai su hada kai da manyan manyan kasashe a kunne yaki duk inda kaji yaki ya samu asali su ke sayar da makamai kuma suna cewa ba mu son zaman lafiya su suke yakar kasashen musulmai ba kasashen musulmai suke musu hari ba kuma suna cewa ba mu son zaman lafiya ko ba haka nan bane wanda ya kai hari shi abai son zaman lafiya ko wanda aka kai ma hari wanda ya kai hari shi abai son zaman lafiya wanda ya kwace kayan mutane da karfi shi abai son zaman lafiya ko kowa ne yake son zaman lafiya mu muna da sojojin da zamu yaƙar kasashen turawa muna da sojojin da zamu yaƙar kasar america ba mu da su su suke kai mu da hari kuma sun ce ba mu son zaman lafiya su suke kawo sojojin su kasashen mu eh an kai mu sojojin su hari kuma su ce ba mu son zaman lafiya me ya kawo sojojin ku cikin kasashen mu ina fata ana fahimta ta to dan haka wannan duk yaudara ce wa yas'auna fil ardi fasada Allah ce wa yas'auna suna ƙoƙari domin sa'ayar muhim aikata abu tare da shafi fil ardi a cikin ƙasa fasadan banna an yi tankiri su saboda yawanta da girmanta wallahu la yuhibbul mufsidin Allah subhanahu wata'ala baya son mabannata Allah subhanahu wata'ala yana tsari da muka sanci da cikin mabannata jalla ce walau anna ahlul kitab
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم
Allah subhanahu wa ta'ala ce walau anna ahlal kitab da dai ma'abuta littafi amanu sun yi imani imani na gaskiya ba irin imanin da suke faɗa ba wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu ba irin wannan imani ba wanda imani ne shara-shara bai da wani amfani ko ba haka ba da sun yi imani sai Allah ya hasu ai walau annahum amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa lam yufarriqu bayna ahadin min rusulihi ko ba haka ba wa amanu bil qadri khairihi wa sadi sai amanu sai yin shiru domin waɗannan abu ababen in dai bai cika babu imani sai ka ce amanu kenan in sun kai imani da abinda Allah ya ce su imani da shi ko ba haka nan bane wattaqau sun ka ji tsoro sun ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to menene sakamakon Allah dama alƙawali ne in kun yi kaza za a yi muku kaza in kun yi imani kun ji tsoron Allah to in me zai samu Allah ce la kaffarna anhum sayyi'atihim wallahi da za mu kankare musu munanan ayyukansu ko ba haka ba Allah ce wala adkhalnahum jannatin na'im sannan da za mu shigar da su aljanna ta ni'ima kaga amfani a nan duniya a gafarta ma zunubanka in an gafarta ma zunubanka an ka kankare masu sai ni kaga zaka rayuwa mai kyau sannan kuma in kana da imani zaka rayu rayuwa mai kyau man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa la adkhalnahum jannatin na'im wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ina fata an fahimta kaga dai da sun yi imani sun aikata aiki na gari Allah subhanahu wataala da ya musu alƙawarin kaza ya musu alƙawarin kaza ya musu alƙawarin kaza to wannan aya ta cikin suratul ma'ida tana da kama da aya ta cikin suratul a'raf suratul a'raf Allah yace walau anna ahlal qura amanu wattaqau nan ku an ce walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau nan an ce la kaffarna anhum sayyi'atihim can ku an ce la fatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ard a wajen haka nan akwai bambanci ko ba haka ba abu na biyu wannan aya ta cikin suratul ma'ida ta yi takhsisun ahlul kitabi don ana zan su ne su ahlul kitabi yahudawa da nasaru ko ba haka ba shi yasa aka zo da bayani su walau anna ahlul kitabi amanu wattaqu amma aya ta cikin suratul a'raf ta nuna cewa ba ahlul kitabi bane dai waɗannan hukunci ya shafa don walau anna ahlul qura mutanen gari kaga mun mutanen gari ba a ce wani gari kaza ba amanu wattaqu da za su yi imani su tsoron Allah la fatahna alaihim barakatun minas sama ma'ana bin Allah yana sawa a samu alkhairi wanda shi ne abinda dukkan annabawa suke kira zuwa gare shi in annabi ya zo ko malami ya bayyana na Allah mai bayani akan gaskiya tunda ba a cewa annabi na Allah duk annabawa na Allah ne amma malamu suna da bambanci akwai malami na Allah akwai malami wanda ba na Allah ba in an bi Allah la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard nan ko la kaffarna anhum sayi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im haka annabi nuhu annabi nuhu alaihi salam ya ga mutanensa فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ان حكمي استغفاركم بالله يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا هكا النبي هو النبي هو يجاب متانسا كبا كبا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين كما هكذا بني سنوكم الله سبحانه وتعالى تكاي دوان دي جزء الله تو الله سبحانه وتعالى دي تمكيشي كما هكذا بني زاء سامن مكة مفتا tsananin da ake ciki na talauci da matsaloli da kaza da kaza menene mafita mafita shine a koma ma Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم والله لا منشد دسوء الجنة أما وأن يرون بفي إيماني بعد دع الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم أما منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون تألت ولو أنهم أقاموا التوراة
ولو أنهم
Allah ya ce walau annahum da dai su su ahlul kitabi kenan tunda zamiri yana komawa zuwa gare su aqamu taurata sun tsayar da at-taura wal injila da injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim da abinda aka saukar gare su daga ubangijinsu aqamu shine sun tsayar ko ba haka dan bane to ya an ce aqama ka tsayar da abu na ana nufin yin aiki da shi domin ita at-taura da injila da alqur'ani in mun ce wa ba unzila ilayhi min rabbihim ba ana nufin alqur'ani yana kwance ba kawai sai ka dauki alqur'ani kai tsaye da shi haka ba shi da ake nihi walau annahu aqamu at-taurata wal injila ba an gane ko nan iqama ce ma'anawiyya kamar yadda ake cewa wato za a tsai da sallah yuqimu salata ko ba ga nan su tsai da sallah ai ba sallah kwance take ba walle wani zai to zai ce to Allah ka ta fara fitsi an gane ko kenan walau annahum aqamu at-taurata da dai sun yi aiki da at-taura shine tsayar da ita wal injila da injila sun hada gaba dai su kiristoci su yi aiki da su gaba dai to su kiristoci suna aiki da attaura amma wasu kuma suna aiki da injila amma su yahuda suna aiki da attaura ba su aiki da injila shi yasa an fara da attaura wal sun da su yahuda sun yarda da ita wal injila sannan kuma su yi imani da injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim da abinda aka saukar gare su daga ubangijinsu to nan ne matsalar take domin su kiristoci ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su kuma yahudawa ba su yarda da annabi Isa ba ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kaga na an jero su akan tsarin sabkarsu at-taura ta sabka sannan injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim da abinda aka sabkar musu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da sun yi haka la akalu min fawqihim da dai sun ci ta saman su arziki zai zo musu daga sama wa min tahti arjulihim sannan kuma da zai musu kasa Allah subhanahu ta'ala zai bude kofofin arziki amma Allah ce minhum ummatun muqtasida akwai al'umma muqtasida tsayayya daga cikin su ma'ana mai kwatanta gaskiya amma kuma wa kathirun minhum da yawa daga cikin su sa'a ma ya'malun abinda suke aikatawa yayi muni to anan an ce in sun yi la'akal min fawqihim wa min tahti arjulihim yanzu kuma sai mu duba mu gani kasar Isra'ila yanzu suna cikin yalwa ta arziki kuma cikin ayyalwa ta arziki suna cikin yalwa ta arziki in muka dauki kasar America kasar ta kiristoci suna cikin yalwa arziki ko ba su da kasashen turai irin su Faransa irin su Almania irin su ina kiristoci ne kasar Rasha ana samun gabacin rasha da yawa da cikin kiristoci ne to amma kuma gashi an ce da sun tsaye da attaura da injila da abin da aka saukar musu da ubangiji alhali ko su kiristoci su yahudawa har yanzu ba su yi imani da annabi isa ba kuma ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ko ba haka ba su ko kiristoci har yanzu ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to an ce kuma inda sun yi imanin da aka nuna kawai min tahti arjulihim to yanzu kuma suna da arziki har su ma suke taimaka mana yanzu kasashen musulmai ina fata an fahimce ni to ya zaka bada amsa akan wannan saboda akwai mutanen da suke kato alqur'ani nan da aka cewa gaskiya ne an ce in sun yi imani da an ciyar da su to yanzu kuma daga isra'ila za a dauko abinci a kasashen musulmai daga america za a ka taimako a kasashen musulmai to kuma an ce inda sun yi imani to kuma ba su yi imanin ba kuma mun gani su da su gaba ka san wani kullum haka yake yake kallo ko ba haka ba sai mu ce a'a kai kallon istidraji ne Allah subhanahu wataala yake musu ina fata an fahimce ni ma'ana Allah zai iya bude musu ni'ima kafin su kai lokacin da za a kama su Allah ce walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alayhim abwaba kulli shay' حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الله تبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك تورا من ذني إلى أمم من قبلك زواج الأمم من سكوك باتيك فأخذناهم بالبأساء والضراء Allah ce mun kama su da ciyo an gane mun kama su da talauci da Allahum yatadarraun dan su yi kankan da kai falaula izza'ahum ba'suna mi yasa lokacin da wato kamun mu ya zo musu an gane ko ma'ana talaucin mu da kuma rashin lafiya da muka jefa musu da sauran jarabawa tadarra'u sun yi kankan da kai walakin qasat qulubuhum sai dai zukatan su sun kekeshe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kawata musu abin da suke aikatawa ko ba haka bane fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibu sayyi'atu yatayyaru bi musa wa ma'a ko ba haka ba ko kuma wa qalu qad massa aba'ana ad-darra'u was-sarra allati akhadnahum baghtatan hatta idza farihu bima utu sai lokacin da su wato falamma nasu ma zukiru bihi lokacin da suka manta abin da aka yi musu wa'azi suna ganin babu abin da za a yi su kashe na kashewa su raya na rayawa su zalunci wanda suke so su bar wanda suka ga dama su aikata abin da suka ga dama su ke juya duniya babu wanda ya isa wani abu da su fatahna alaihim abwaaba kulli shay an buɗe musu kofofin komai su ke da ilimin kere-kere da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to hatta idan farihu bima utu sai da sun kai alfahari suna ganin babu abin da za a yi kun ce kuna da Allah to Allah ya taimake ku akhadnahum baghtatan Allah ce sai mu kama su a girshe fa idan hum mublisuna sai ga su sun yanke kurna daga rahmar Allah subhanahu wataala da haka duk wani dan boko da wani mai suka zuwa ga alkur'ani wanda ga cewa mi yasa to kasashen musulmi ba su ci gaba ba mi yasa kasashen musulmi ta sun nemi taimako daga turawa ai inda gaskiya ne muna da imani da wai ba mu ci da ya kamata a ce mu za mu taimake za mu taimake su ba haka da bane Allah ya bar fir'auna shekara da shekaru yana abin da yake yi karshe Allah ya kama shi to haka Allah subhanahu wataala yake da duk wani mugu yana da kyau mu fahimci irin waɗannan ayoyi saboda mi saboda akwai ɗan tsaurin kai waɗanda ake turowa su zo suna ma mutane rashin kumiya minhum ummatun muqtasida daga cikin su akwai al'umma wadda take daidai adalci na alqur'ani kenan bai ce dukkan su ba an gane ko min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjuduna amma al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya kasata gida uku ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kasa ta gida uku Allah ce summa awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah dhalika huwa al-fadl al-kabir kaga su al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina mun gani da su littafi sai Allah ce faminhum zalimun li nafsihi akwai azzalimi wanda zalunta kansa wa minhum muqtasidun daga cikin su akwai na tsaka tsakiya wa minhum sabiqun bil khairat akwai mai gaugawa wadansu malamai suka ce wannan yake nuna akwai bambanci tsakanin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'umma ta ahlul kitab menene bambanci su an ce minhum ummatun muqtasida kaga biyu ne gare su wa kathirun minhum sa'a ma ya'maluna amma mutama an ce uku ce an gane ko idan kaga mun fi su muna da sabiqun bil khairat amma su kuma ba su da sabiqun bil khairat an gane ko ko kuma su daga kashi biyu ne masu dan aiki na gari sai wadanda ba su da aiki amma mu kala uku ne malamai sun yi fassarori da dama akan wato fa minhum zalimun li nafsihi amma dai in muka dauka ala wajh al-am ba sai mun abin da dan sun ce zalimun li nafsihi wanda bai yin sallah cikin lokaci wa minhum muqtasidun wanda ke yin cikin lokacin ta wa minhum sabiqun bil khairat wanda yake yin sallah farilla da tanafila amma in muka dauka malamai suka ce fa minhum zalimun li nafsihi shine akwai mutumin da yake afkawa cikin sako an gane ko wanda kuma yake barin abin da yake hatta makruhi na dan kai ya kai shi ga aikata abin da yake haramun wa minhum muqtasidun akwai wanda shi bakin abin da an ka farlanta yake aikata lalle sallolin nan guda biyar yana aikata su amma bayyin nafila wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah akwai wanda yana aikata abin da Allah ya wajabta masa kuma yana aikata nafiloli ko wace hanya ta alkhairi yana son a ce yana da hannu a ciki ina fatan ku fahimce ni wani zaka ga yayi aiki na farilla kuma ya dawo yayi nafila ko ba ko ba haka ba in akwai mustahabbi ya kara shi dai ko wace kofa yana son a ce yana yin aiki na alkhairi to fa minhum wato zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati amma dukkan su bi idnillah da izinin Allah kakka rudu dan kaga tana aikata wani aiki amma dukan su Allah ce jannatu adnin yadkhulunaha aljanna wato ta tabbata har abada yadkhulunaha za su shiga cikin ta malaman tafsiri suka ce alwawu yadkhulu tana koma zuwa ga zalimun li nafsihi da muqtasidun da sabiqun bil khairat wannan ya nuna cewa ashe har masu sabo ba akan aqida ta mu'tazila ba in mutun ya mutu na sabon Allah karshe dai zai shiga aljanna in Allah ya ga dama zai yafe masa ya kai shi aljanna ba tare da ya azabtar da shi ba in kuma ya ga dama zai kai shi cikin wuta a babbaka shi amma yini guda katal bala'i ne a cikin jahannama domin wuta wagga wadda muke tare da ita mun faɗa in an limka ta sai ta kai shi saba'in sannan suka kai wutar jahannama na biyu yini guda a cikin jahannama a ce an ce mutum zai yi yini guda sai ka shekara dubu namu na nan duniya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatun mimma ta'udun dan haka wannan ya kamata ya sa masu sakon Allah subhanahu wataala su ji tsoron sakon Allah an gane ko dan haka dai a takaice an bambanta al'umma mu an kasa mu kashi uku su an kasa su kashi biyu sannan mu muna da sabiqun bil khairat su ba a kawo musu sabiqun bil khairat ba ko ba haka nan bane ko kuma muqtasidun nasu nan shi na yiwa a sama musu sabiqun bil khairat amma bai kai ga na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah yace wa yusari'una fil khairat wa ulaika min as-salihin kinan tana yiwa daga cikin su a samu sabiqun bil khairat sabani abin da su malamai suka faɗa minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun da yawa daga cikin su abin da suke aikatawa yayi muni da yawa kenan ɗan kaɗan ne suke aiki na gari ko ba haka bane to kuma alqur'ani haka yayi adalci shi yasa duk mai da'awa duk yadda kake gaba da waɗansu mutane duk yadda kake gaba da wata kungiya duk yadda kake gaba da waɗansu mutanen wata ƙasa in zaka magana kan su kai musu adalci dibi yahudawa sharru khalqillahi fil ard mafi sharrin halitta Allah a bayan ƙasa Allah ce la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku ko ba su bane amma kaji Allah ce minhum ummatun muqtasida mai da'awa kakka zo in ka ɗauki mutane gaba ɗaya kai musu bugun goro in za ka yi magana kai adalci ko mutum makiyinka ne in za ka yi magana kai adalci akan shi ko ba haka bane wannan shi zai sawa magana ka tai tasiri magana ka tai albarka da'awar ka tai albarka amma a dauka gaba ɗaya ai mutane bugun goro in duk mutane sun aikata to nan sai ai musu bugun goro ko ba haka bane misali mun san mutane kaza sun aikata kaza babu ɗaya daga cikin su wanda bai aikata ba to sai mun su wannan hukunci amma misali mu zo lokacin zamu mu dauki mutane hukunci saboda babu son su mu ce duk ɗan gari kaza kaza ne ko duk ɗan jaha kaza kaza ne ko duk ɗan kasa kaza kaza ne ko ita ƴan kungiya kaza kaza ne ko da ƴan kaza kaza kaza ne wannan wani lokaci wato shaja'a ce shedan ne ke tura maka sai ka je kai magana wanda za ta burge mutane gaba ɗai alhali in an zo ƙasa at-ta'min yahtaju ila dalil kahin ka zo ka ce duk sai ka kawo bayani in ka ce duk mutanen yamai suna shan ruwan isa sai a ce maka to kawo hujja domin cewa duk mutanen yamai suna shan ruwan isa akwai mutanen da foraji ne suka yi akwai mutanen da rijiya ruwan rijiya suka sha ko ba ba akwai manya ma waɗanda su daga ƙasashen turai ake kawo musu nasu ruwa ba su ba shan ruwan isa kaga da kace duk kaga kai ƙarya kaga sai an neme ka amma in ka ce mafi yawancin mutanen yamai suna shan ruwan isa ko ba haka nan bane wani sarki ne da ake ce ba isa ga wanda bai san yami ba to dan haka ka kaga sai ka'ida ka zama to an nuna mini lokaci ya matso nan ya kamata mu dakanta saboda aya mai zuwa tana da bayani mai yawa abinda muka faɗa da mun to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh